بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da safiyar yau talata wadda ita ce safiyar rana ta uku a wannan daura ta mu ta almukila yau kwanan wata 18 ga watan Zulqa'da shekara ta 1447 ya dace da lissafin 5 ga watan Mai 2026 daga birnin Azarai a jihar Bauchi daga littafin Al-Muqidha wannan shine darasi na 11 insha Allah kuma na ƙarshe shine khatmul littafin al-imamu الذهبي أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة للهجرة يتشي ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته فكثيرا ما يقول البخاري سكتوا عنه وظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل وعلمنا معتقده بهذا بالاستقراء أنها بمعنى تركوه يتي ثم نحن سنن موسى إمام الذهبي malaman hadisi naftakiru muna da buƙatuwa ila tahriri ibaratil ta'dil wal jarh cewa ya kamata a tantance kalmomi da ake amfani da su wajen aljarh wa ta'dil ya zama akwai standard kalmomi in an ce kaza ga abinda ake nufi in an ce kaza ga abinda ake nufi kuma ya zama a aiwatar da su yadda ya dace wama baina zalika min al-ibaratil mutajazaba da kuma abin da ke tsakankanin haka na kalmomi waɗanda suke ana jayayya akan su ko suna fadawa cikin jarhi ne ko cikin ta'adili al-imam az-zahabi ya dauki wannan buri a rayuwarsa ya soye wannan aiki amma zaka ga cewa wani aiki ya cika ne a hannun magajinsa shine ibnu hajrin al-imam ibnu hajrin shine wannan tahrir din na ibaratul jarhi wa ta'dil a cikin taqribut tahdhib shi ya tsara su tun daga sama har ƙasa tun daga kan wanan aka ce sahabi ne har zuwa wani da za a ce kadzabun shine adna maratib wancan ko ita ce a'la maratib da abin da ke tsakankani na kalmomi da aka yabo aka maimaita su bi lafziha aw bi ma'anahu kama a ce thiqatun thiqatun ko sikatun sabtun ko sikatun hafizun kaga wannan akwai maimaitawa ko wanda za a yi ifradi ko a ce sikatun ko hujjatun ko sabtun ko wanda za a siffanta shi da abin da ke ƙasa da haka kuma a ce saduqun ko wanda za a ce saduqun sannan kuma a a goya da wani abu a ce saduqun lahu awhamun ko saduqun yukhti'u ko saduqun lahu a qad yukhdi'u sannan sai ta kasa da wannan ita ce wanda za a ce raba asabihi ko a ce shaykhun har zuwa kan kuma wanda za a ce da'ifun ko a ce layyinul hadith har a haura zuwa kan wannan mafi girma din shine a ce wabba'un ko kazzabun ko dajjalun al-imam ibnu hajar ya tantance waɗannan kalmomi sannan kuma ya nike maganganun malaman da suka gabata maimakon wato in ya kawo mutum ya ambaci maganganu da yawa to zai kalli maganganun da aka yi sai ya nike su zuwa ibara guda daya sai ya summary din su so da haka za ga littafin shi ya ba da wani sabon wato babi a cikin tattaunawar aljarh wa ta'dil kuma ya taimaka ma masu karamin karfi a ilimi da masu karamin karfi a kayan aiki za su iya dogaro da shi kacokan kamar yadda ka san misali in mutum bai da kudin nama sai ya ci awara ko ko ya nemi da zai samu wani kifi haka da kuda ya gama binsa sai ya ɗanci shi ma ya mai da yawunsa to haka ibn hajarin ya ba mutane wannan mafitan daga baya wasu malamai a wannan zamanin sun ci kwalar ibn hajarin sun ce akwai gyare-gyare da yawa a ciki sun yi tahrir tahrir taqribut tahzib akwai su sha'ibul arnaud akwai imamul uthaymin ma yayi wasu gyare-gyare a ciki a shekul albani sabgas dai ta malamai da baka rasa su da wato tattaunawa da ijtihadinsu amma dai lalle wannan aikin da yayi aiki ne da duniya ta da kokarinsa wajen wannan tahrir din domin zabi yana faɗan wannan magana ne yana faɗan ta ne cikin damuwa cewa akwai bukatar ta da ibnu hajarin ya samu wannan dama yayi wannan aiki kaga shi kuma wannan littafin bai kamata a ce mutum bai da shi mujalladi ɗaya ne kan kame mai haka kwaya ɗaya bai kamata a ce shi baka da shi ko a ɗan ƙaramin maktabarka ba jiya muke magana da mala abba wannan namu yake cewa duk da nan da ake faɗa shi ya taɓa ganinsu wasu ma ya taɓa taɓa su a darar hadis tamu ta zariya a sama albani allah ya gafata mai ya mana gata kawai dai ba mu san darajar gatar ba ne wasu daga cikinmu da gaske ne babu littafin da na ambata a nan wanda ba mu da shi a darar hadisi babu shi wani ma za ka samu nuska uku hudu ko kala biyar ya danganta ga himmaka da iya mu'amala ka da littafin ba wani littafin na ambata a nan wanda ba mu da shi a darar hadisi Allah ya ji kamala albari duk yana duk ya siye su wasu fiye da shekara arba'in da suka wuce in ka duba sanda aka siye su za ga wasu late 70s ko early 80s aka siye su tun ana sai da su naira talatin naira arba'in naira takwas ire-iren wannan kudaden kakamata ba a lokacin wannan kudin fashi ma kudi ne ta yi lokacin naira arba'in sai sai ma figi watakila ko ya maka aure ko ya sai maka mota kaga kudi ne mai yawa ko a lokacin to wallah duk akwai sa a dara hadisi salafiya sannan kuma akwai ƙari ma wasu wanda ba a faɗa a nan ba to haka ya kamata a samu wasu masu tunani a cikinmu ko mutum ɗaya ne ko biyu wanda za su iya sacrificing kuɗinsu da lokacinsu da duk tunaninsu don samun sauran mutane mafita kada mu zauna duka kawai haka ga munan kamar kajin turawa kawai muna jiran lokacin yankawa Allah ya kyauta thumma ahammu min zalika an na'lama bil istiqra'i tam al-imam adh-dhahabi yace sannan mafi muhimmanci fiye da wannan kuma yawan karatu da bibiko ya sa mu gane urfa zalikal imamil jihbib mu gane al'ada salon zancen wannan babban limami gogagge wasu ilahahu da kitakensa wa maqasidahu bi ibarati da kuma in ya faɗi kalma me yake nufi akwai ibarat amma da kowa yake faɗa sannan kowane malami kuma akwai ibarar da shi a wurinsa aka santa to irin wannan ibara ta musamman wanda yake faɗa da ma'ana daban to wajibi ne mu santa domin in ya faɗe ta musan me yake nufi kun tuna mun yi magana akan garib lafazin garib a gun malamai shine hanya guda ɗaya ta ta ta ta hadisi ba ta nuna rauni ko rashin rauni kai tsaye amma akwai malaman da suke faɗanta a madadin kawai su ce ba'if su az-zailai a cikin nasbur raya su al-imamu at-tirmidhi a cikin al-ilal dinsa wani lokaci a dara kutuni yana yin haka da makamantansu to dole ne a san wannan ya ce fa kathiran ma ya ƙulu bukhari so da dama al'imamu abu abdullahi al-bukhari yakan ce sakatu anhu sun yi shuru game da wani yana tarjaman mutum a cikin littafin tarihul kabir sai ce sakatu anhu kaga zahirin wannan kalma wa zahiruha annahum ma ta'arradu lahu bi jarhin wala ta'dil kamar kamar yana cewa ne wannan ba su magana akan shi ba su kula sha'aninsa ba ko wa alimna mu'taqadahu biha bil istiqra amma a yawan karance karance da bibikon zancen al-Imam al-Bukhari sai ya gane abin da yake nufi annaha bi ma'ana tarakuhu yana nufin malamai sun yi watsi da sha'anin wannan malami sun ce kar a karɓi hadisinsa sai ce sakatu anhu Imam al-Bukhari yana da wata ɗabi'a ne yayi iyayensa ya ga cewa a cikin kalmominsa na jarhu ta'dil bai faɗi kalmar da ko a gaban Allah za a tuhume shi akan cewa ya ci mutuncin wani ko ya faɗi fiye da abin da wanan yake tare da shi Daka shi bai cewa kazzabun ko dajjalun ko mubtadi'un dallun ko ire-iren wannan kalmomi waɗanda ta yi masu faɗinsu ranar kiyama sai sun tsaya tsakaninsu da waɗannan masu riwaya an yi bibikon zance idan su da kansu malaman hadisin suna yi ma kansu wannan tsoron wani zai fashe da kuka ya ce ta'ala na tabu sa'atan ku zo mu gulma me gulman a tambaya me halin malama ne ce bakareci ne me halin wane ce ai bai da hadisi mai kyau to suna faɗan wannan sun san nasiha ne amma kuma suna jin tsoron tayu akwai tabi'a akwai consequence akai har ma aka tambayi wani cikin su aka ce kai yanzu ya kake ta magana akan mutanen da tuni sun riga sun koma ga Allah wasu su ma muna fatan suna cikin ni'ima a wurin Allah baka jin tsoron na alkiyama su zama abokan husumarka yace gaskiya ne ina jin tsoron haka amma yafi mun sauki ne husuma da su akan ne husuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ace shi a tare na ace annabi na da magana akai na ya akai na san makaryata ne suna mai ƙarya ban faɗi ba shi na ga yafi mun sauki ne husuma da su saboda haka abu ne na wato gaba kura baya sayaki to sai ka ji Bukhari ya ce tarakuhu afwan sakatu an wa kaza adatuhu idza qala fihi nazar idan yace fihi nazar akwai tababa game da wani an tambaye shi game da wani ce to wani to akwai tababa bi ma'ana annahu muttahamun irin shine wani sai ya ce muttahamun ne bil kadhib aw laysa bi thiqa ko wani ya ce ba amintacce bane fa huwa indahu aswa hala min ad-da'if wanda duka Bukhari ya ce fihi nazar to a wurinsa mutum mafi rauni kenan a riwaya amma zai faɗi kalma wannan take mild mai sauƙin ma'ana haka to wannan an gane daga istiqra al-istiqra shine bibikon karatu yawaita karanta abu da yawan kaiwa da kawo a kansa yakan sa ka gane sirrinsa shine al-istiqra وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ lam yablug darajatal qawi alqawi athabt haka nan shi kuma Abu Hatim Razi in yace laysa bil qawi wani bai da karfi to agun wasu wannan raunatawa ne gaba daya shi kuma a gurin sa tsakatsakin tausiki yana nufin karfin sa bai cika ba kamar wanda wani zai ce wa saduqun shi kuma sai ya ce laysa bil qawi kaman haka ya ibn ma'in in yace la ba asabihi to yana nufin abinda wani ke cewa saduqun to wannan duka yana tasowa ne daga ɗabi'un malaman yanzu misali akwai mutumin da za ka zo ka ba da tilawa a gabansa malami ne na hadda kuma ka tashi bai maka gyara ba amma in ya zo sai ce to ba laifi ba laifi haka zai ce a fahimtarsa iya wannan ma yabo ne yayin da wani kuma idan kai irin wannan karatun ya dinga zuga ka kenan saboda irin ɗabi'ar me yasa a cikin malamanmu ko wanda suka karantar da mu za ka ga wani ana cin maki mai yawa a hannunsa wani ba a ci wani kafin ya yadda an iya aiki ne saboda yana komawa ga ɗabi'unsa ne ko akwai wanda kwata-kwata duk kulafucinka ba zai baka iya ba shi ba a cin iya a hannun shi kawai ƙoƙarinka komin ƙoƙarinka ba za ka kai iya ba to abin yana komawa ga ɗabi'ar mutane ne so da haka waɗannan malaman su a ɗabi'arsu saboda suna da nauyi sosai to in ba ka yi irin nauyinsu ba ko kuma wani nauyi da suke ganin ya kai ya kawo kaza ce to labasa bihi kuma labasan nan wai suna nufin kama a ce kai mai ƙoƙari ne to haka abu hatim yake haka yahya ibn ma'in haka ibn hibbana ibn hibbana duk da za a ambace shi a gaba shi yana da kamar da muka ji a wajen addalawa yana da sauƙin ta'adil haka a wajen jarrahawa ma yana da sauƙin ya jarraha ka sai maka jirhi mai nauyi yanzu yanzu nan ba zai ce kawai wane da'ifun ba zai iya cewa dajalun min ad-dajajilati la tahilu riwayatu anhu illa ala wajhi ta'ajjub shi wane ai babban makayyaci ne bai halasta a yi riwaya daga gare shi sai in ana so a karanta kawai a yi mamaki akan wani kuskure kwaya ɗaya ko biyu zai faɗa haka ko kuma kamar yadda muka faɗa ya kauka a cikin kitabu thiqat wanda a tsammanin wanda za su ga sunanka a cike ya amince da kai amma a cikin zancen shi sai a gane bai ma amince da kai duk da ya lissafa ka a cikin amintattu amma kuma a cikin maganar da zai specifically sai a ji babu amincewa duk waɗannan a imma aljihadiza wajibi ne kowanne ka san take-takensa da yadda yake mu'amala da masu riwaya na fata muna gayewa wal bukhari qad yutliqu ala shaykh laysa bil qawi wa yuridu annahu da'if kaga shi ko bukhari yace laysa bil qawi yana nufin da'if abu hatim yace laysa bil qawi shi kuma yana nufin saduq kaga bambancin su wa min thamma qila fi hukam al jarh wa ta'dil fihi man nafsuhu haddun fil jarh wa fihi man huwa mu'tadil wafihim man huwa mutasahil daga nan ne sai aka ce to a cikin wato masu jarhuwar ta'dil din nan za a kasa su gida uku akwai mutumin da yake nafasuhu nafas shine zuciyarsa hadun fil jari yana da gauni yana da ƙarfi wafihim man huwa mu'tadil akwai tsaka-tsaki wanda shine mafi adalci wafihim man huwa mutasahil akwai mai sassauci a nan wajen akwai wata ibara a wasu nuskoki wanda za ga ya cire ta kana da wata nuska za ga ya cire wata ibara ga ta nan ya faɗe ta a cikin hamish ko da yake cewa inda yake cewa muta'annitun fi tawfiq wa mutathabbitun fil jarh yaghmazu rawi bil ghattatayn wa thalath kamar da muka ambata wa yulayyinu bidhalika hadithahu fa hadha idha wuthiqa فهذا إذا وثق شخصا فعد على قوله بناج ذيك وتمسك بتوثيقه وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فإن وافقه ولم يوثق يوثق, يوثق ذاك أحد من الهذاك فهو ضعيف وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريهه إلا مفسرا كمفسرا قاله المسنف في جزء من يؤتمد على قوله في الجرح والتعديل wannan duka zance ne da aka dauko shi daga wani littafi daban na Imam Zahabi shine man yu'tamadu qawluhu man yu'tamadu ala qawlihi fil jarh wa ta'dil dhikru man yu'tamadu alayhi fil jarh wa ta'dil littafi ne karami haka abin da yake cewa takeici shine idan aka ce mutum haddun ne fil jarh to idan ya jarraha wani ya kaɗaita da jarra hasa to ba za a karɓa ba sai an bincika in ya dace da sauran mutane mu'tadilai hakan aka ce mutasahil shi kuma in ya addala to shi ma sai an bincika to aka san haka kuma wanda yake watin haddud tab'i in har ya ce wani mutumin kirki ne to kawai sai a yi riko da ita kamar irin wannan malamin mai tsanani in ka ci e a wurinsa to kai ɗan cin e ne a ko'ina kenan wanda yake mutasahil in ya raunata to duk tasahulancin sa ya raunata wani mai mai riwaya to ya fadi gaba daya kamar ce ga wani malami wanda ana cewa dan aljanna dan aljanna kasan dalibai suna da wasu malamai da suka riga suka kai su aljanna to irin wannan malamin da suka riga suka kai aljanna duk saukin shi aka ce ka fadi a hannunsa to ba wani maganar verification ce ka fadi to ka fadi kawai kuma gane to shine maganar da yake faɗa a nan su masu jarhuwar ta'adil ana iya raba su zuwa gida uku ta wannan fuskar falhaddu minhu minhum yahya ibn sa'id wa ibn ma'in wa abu hatim wa ibn khirash wa ghayruhu waɗannan su ne masu zafi din masu tsanani ƴan casu kenan ko irin su yahya ibn sa'id al-qattan irin su yahya ibn ma'in irin su abu hatim razi irin muhammad ibn khirash wannan yana da matsala sosai shi kansa al-imamu zahabi ya tarjama sa cikin al-mizan saboda wannan shi kadai ne ya zama bare a cikin malaman hadisi na jarhar ta'adi ta fuskar kasancewar shi dan shi'a rafidi kaman wancan ne mutumin ƙasar kufa ɗin can wanda suleimanin shazaku ne wanda shi kuma shi ne riwaya ne ya kasance iliminsa ya kai a ce mashi hafiz amma shi ma kuma ɗan shi'a ne kuma mai yin ƙarya shi ma shi ne zare a cikin masu riwaya wannan kuma shi ne zare a cikin masu jarhuwar ta'adi a san ko'ina ana samun irin wannan wanda ya zama ɗan baya ga dangi to muhammad ibn khirash kenan Allah ya kyauta wa ghairuhum da wasunsu wal mu'tadil minhum malamai tsakatsaki waɗanda suke da adalci a mafi yawan maganganunsu waɗancan zaka ƙara a kansu da al-Imamun Nasa'i da al-Jawzjani da al-Azdi su suna cikin ire-irensu wannan kuma masu adalci matsakaita akwai al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Imam al-Bukhari wa Abu Zur'a kaga Abu Zur'a da dan uwansa sun raba dabi'a anan abu zuratar razi to ka kara da kamar ibnu adi al-jurjani wal mutasahil masu sakaci din kuma daga cikin su akwai at-tirmidhi wal hakimi wad darqutni fi ba'd al-awqat al-imam at-tirmidhi yana da sassauci haka al-imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi haka al-imam ad-darqutni a wasu lokuta yakan yi haka sai kuma al-zahabi ya kara da ibn hibban da al-baihaqi a cikin wancan littafi na shi na zikru man yu'tamadu alaihi fil jarhi wat ta'dil to waɗannan kowanne sai ka dinga ya zama ka rike sunan su a wajen mu'amala da abu a wajen jarhi sitirmidhi da hakim da daraqutni da ibn hibban da baihaqi in har suka jarraha mutum to ya fadi idan har suka addala mutum to ana fatan a samu wani daga cikin wancan ɓangaren ya dace da su to sai magana ta ƙara ƙarfi haka kuma waɗancan su kuma su ya ibn sa'id su ibn ma'in su abu hatim da ibn khirashin in har suka wato addala mutum ya tashi gaba ɗaya saboda tsananinsu idan har suka raunata su ma su kuma to sai an ja ƙafa ba za a yi sauran amincewa ba saboda yi wannan zafin ranin ya yi tasiri akan hukuncinsu وقد يكون الإمام نفس, نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه الطفى فيما منه فيما كان بخلاف ذلك yace kuma zaka samu malami wanda yake idan yana magana akan ƴan mazhabin su to lafazan shi sa da sauki ƴan garin su ƴan aqidar su ƴan mazhabar su ƴan kungiyar su to waɗannan yana da sauki yana sassauta musu saboda ɗabi'a ce kamar da malamin nan da muka ce yana da tsanani misali a aji amma akwai wanda diyan garin su ba sa ba sa ba sa faduwa ko ko sirkan shi da kawayen matan shi ko budurwar shi ko wanda suke mai wani abin arziki duk zai kau da kai akan matsalolinsu daga nan za a fara cewa shi ba shi da adalci To, haka, au fi hali shekhihi, ko kuma idan malamin da yake magana akai malaminsa ne da ya karanta da shi, na ma za a ga yana da, yana da lutufi a kansa. Saɓanin minhu fi ma kana bi khilafi zalika, saɓanin wanda ba malaminsa ba, ko ba ɗan garinsu ba, ko ba ɗan mazhabarsu ba. Wal ismatu lil anbiya'i was siddiqina wa hukamil qisti. Isma tsiraituwa daga laifuka to ta annabawa ce kadai da siddiƙai da kuma alƙalai waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya sa su a matsayin alƙalai na adalci wato waɗanda Allah ya ba su irin wannan kaɗan ne su dai annabawa Allah ya ba su isma da ku kuma wasu cikin mutane ‘yan kaɗan Allah ya huwace musu adalci shi yake nufi da haɗa su da ya anan su annabawa ba sa yin kuskure za su yi wa kowa hukuncin da ya dace da shi amma su mutane suna da hawa suna da san rai suna da wasu affiliations da suke jan su suna da wasu abubuwa da ke tasiri akan hukuncinsu wannan kuma duka dan adam yana da nashi sai dai kawai wani nashi ya fi na wani mu'amalar da muke da junanmu ta bambanta daga irin alaƙoƙin da ke tsakankaninmu ko sanayya ko dangantakar jini ko ta gari ko ta aƙida ko ta ‘yan uwantaka ko ta wani sabiƙo ahadin da bambanci. Nesa idan ka gamu da wani, hasi ce ko baka gane ni ba ne, saboda na kana mashi ma'amala indifferent, kamar baka san shi ba ko? Sakin fuskarka da yanayin zancenka yana kamar baka san shi ba. Ashe in ka san mutum mu'amala da kake mashi a ɗabi'ance daban ne da wanda baka sani ba. To wannan ɗan adam ne. Walakin hadha ad-din mu'ayyadun mahzuzun min Allah ta'ala sai dai wannan addini Allah ya taimaki addinin nan Allah ya kare mutuncin addinin nan lam yujmi ulama'uhu ala dalala da dai Allah bai taba haɗe malaman addinin nan su zama akan bata la amdan wala khata ko da gangan ko da kuskure ba su taba zama haka shi ta yana daga cikin wato shaci faɗi kaji mutum ya ce ai duk malamai kaza ne duk sun lalace ko duk kaza ne dama annabi yace man qala kad halakan nasu fa huwa ahlaku ko ahlakahum fa huwa ahlakuhum siga mubalaga yafi kowa halaka a cikin su fa huwa ahlakahum fi'li kenan ai huwa allazi qala bi halakihim la ghayr wanda zai ce kowa ya bata to shine mafi girman bata a cikin mutane ko kuma kawai a cikin magana shine kawai suka bata amma alal hakika ba batattu bane sai yanzu akwai irin waɗannan masu masu shaci faɗi masu kwaso zance mai nauyi suna wurgawa ba abin da ya dame su fala yajtami uthnani ala tawthiq da'ifin wala ala tad'if thiqatin zaka ga malamai biyu ba su haduwa su amince da wanda yake ba abun amincewa ba ko su ainihin wato yi su raunata wanda yake amintacce biyu ba su haduwa ko da ɗaya yayi haka to za a samu wani ya dawo ya ba da amsa ya faɗa abin da yake shine daidai saboda haka idan malamai suka yi ittifaki akan wasa kawar mutum ko raunata shi to kai riko da wannan zancen nasu karka damu da wani abu a gefensa wa inna ma yaqau ikhtilafu ibaratihim fi maratibil quwwati aw maratibil da'af za ka ga sabanin su yana zuwa ne a wajen nauyin kalmomin nauyin kalmomin shine ke bayyana sabanin ba wai a kawai hakanan su haɗu su raunatar da wani ko su haɗu su addalantar da wani ba a ga mu yanzu misali a cikin makarantunmu akwai wanda in ka shiga koma wani sai ittifaki shi da sauran malaman department kawai duka sai a kada kai gaba ɗaya ce wannan yaron yana kula budurwata ko shi kenan sai ya haɗa maka gwarmai a cikin yan uwan shi shi kenan sai dai kawai ka ji ka kawai warwas to kaga su sun ittifaki ala tad'ifi muwaffaqin kenan ko to su malama hadisi ba su haka wal hakimu minhum yatakallamu bihasabi ijtihadihi wa quwwati ma'arifi fa in badara khat'uhu fi naqdihi falahu ajrun wahid wallahu almuwaffiq yace mai magana a cikin su shine ma'anan al hakimu anan wanda yake magana a cikin su magana ta hukunci to yakan yi magana ne da gurgurdan ijtihadin sa da karfin ilimin sa biyu ɗin nan ƙarfin ilimi da kuma ijtihadinsa abinda ya bayyana gare shi fa in badara khata'uhu maka same shi da wani kuskure fi naqdihi a cikin zancensa falahu ajrun wahid yana da lada ɗaya ladan man ijtahada fa akhta wallahu almuwaffiq wa hadha fi ma idza takallamu fi naqdi shaykhin wa waznihi fi hifdhihi wa ghalatihi wannan fadi ya shafi idan su yi magana ne akan wani malami wajen auna ainihin wato nauyinsa na ilimi ko haddasa ko kuskurensa fa in kana kalamuhum fihi min jihati mu'taqadihi fa huwa ala maratib to amma idan sanda suke magana akan aqida can ana magana akan hadda da da irewa wato adabt wal itqan shine da ake ta wannan zancen to sai dawo ɗayan bangaren shine idan suka yi magana akan wato halayyarsa ta fuskar ta fuskar aqida to nan zance ne akan matakai daban-daban kun tuna mun fada daga cikin abubuwan da suke asbabul ta'ani fi rawi akwai albid'a duk da ba a fassala magana akan ta ba idan malami aka same shi da bid'a wacce take ta aqida wanda kuma yana kira zuwa gare ta ko yayi zurfi akan ta to wannan ba an san riwayas amma mujarradin ya kasance ya da wata bid'a a tare da shi to wannan idan yana da gaskiya a wajen riwaya kuma yana da ilimin da ake nema malaman hadisi suna karɓar riwayarsa da haka za ka ga akwai khala'iku minal khawarij wasu halittu da yawa cikin khawarija an yi riwaya daga gare su saboda su ‘yan bid'a ne amma kuma masu gaskiya domin a gunsu idan mutum ya karya sunan shi kafiri da haka ba za su yi karya ba kwata-kwata kuma suna da ilimin da ake nema zai buga mana misalin wasunsu faminhum man bid'atuhu ghalizatun akwai wanda yake da bid'a mai kauri mai nauyi to wannan ya faɗi wa minhum man bid'atuhu duna zalika akwai wanda bai kai haka ba wa minhum da'i ila bid'ati wa minhum al-kaf akwai wanda yake kiran mutane zuwa ga bid'arsa akwai wanda bai kiran kowa wa ma baina zalika da kuma tsakatsaki har yanzu kuma kayan bid'a suke akwai wanda ka kalli bid'arsa ta yi tsanani mutumin mutum ne wanda ya sha bid'a ta narke a jikinsa kuma yana kira zuwa gare ta wani kuma baya kira zuwa gare ta wani kuma a bid'an ma kawai shi dai yana bi ne bai ma san me yake ba shi sa ba za a iya ma yan bid'a kudin gora gaba ɗaya duka kungiyar su a ce masu aqida kaza duka an kafarta su da suke cikin garin nan ko suke cikin ƙasar nan ba misali masu yin salatul fati yan dariƙar tijaniya wasu su da daman su ba san ma me falala da aka fara akan ta ta ƙarya ba zaka ba za su shiga cikin malaman su shugabannin su wanda suke da itikadin wannan falalar ta ƙarya ba ba hukuncin sa ɗaya ba haka yan shi'a wani zai tashi tun daga tun daga Hadija ya taka da kafar shi Hazariya da sunan yana yin me suna abin ma tattaki amma kuma jahili ne kawai miskin abin tausayi ne kaga wannan hayan musulmi ne amma wanda yake jahili abin tausayi ba ɗaya suke da su wato rumus wanda suke Uh, manya a cikin aƙidar ba to irin wancan wanda ba ruwan shi kawai shi ya tashi ya ga ana bid'ar a garinsu sai shi ma yake yi kamar yadda shi kanshi zahabi ya ba da labari a wani cewa su sun gode wa Allah sun tashi a ƙasar Dimashqa ba sai nasibanci ba uh, domin a lokacin idan ka taso ko a ƙasar Kufa to dole ka zama dan Shi'a shine addinin ƙasar Kufa in ka taso a ƙasar uh, Sham to dole ka yi nasibanci shine addinin su amma su Allah ya taimake sun taso a tsakiyar inda ake nasibanci ba su ba to wani kawai saboda inda ya taso ana yin irin wannan bid'ar ne sai ya samu kanshi yana yi amma baya irin wannan tsanantawa to sai ce fa mata jama'a al-giladha wa da'wata tujunniba al-akhdhu anhu duk sanda ya hada al-gilad tsanani din tayi tsanani sannan wa da'wata da kuma kira zuwa ga bid'a ya tsananta cikinta kuma yana kira zuwa gare ta to wannan ba za a karbi karatu ga wurin shi ba kwata-kwata wannan ya faɗi gaba ɗaya wa mata jama'a khiffata wal kaffa inda kuma ta yi sauki kuma bai kiran kowa zuwa gare ta akhadhu anhu za su karba da gare shi wa qabiluhu malami ne yana karantawa a zauri an ce dan gargajiya ne ko dan dariƙa ne wani ma bai da maulidi ba ba abin da ya dame shi da maulidi yana dai karantar da littafan shi daga ahalari har risala har qurtubi da daliya da yana karantar da su amma kuma shi bai mu'amala da yan izala su ma yana jin haushin su amma baka ganin shi a gurin wannan sakarcin ko kuma ka je ka zauna wajen karatu a gunsa zai karanta ma karatu ne kawai to wannan ana karban karatu a wurin sa kaga ya hada al-khiffatu wal kaffu yana ganin ka dan izala amma ba zai ce maka komai ba ba zai soki izala ba ba zai mata gugar zana ba ya kyale ahlus sunna su sunnar su shi ma kuma a kyale shi harkar sa to wannan shine al-khiffa akwai wanda shi kuma shine jagora shine zaka ga yawo munbari ana tajjidali da shi ga sanan zaka dinga nasa a social media wani ma tsoho ne ta amma ya ta harjaji wani ma bai san me karatu ba amma shine kan gaba wajen fitina to waɗannan sune su kuma suka hada al-gilza wa da'awa kenan mun gane galibi biyun sukan haɗu ne walgilabu su wane ne gulatul mubtadi'a yace kal ka gulatul khawarij kaman khawarijawa wanda suke gulatu irin misali yanzu a cikin sayyid muslim akwai isma'il ibnu sumay'in yana da hadisi a cikin muslim yana da hadisi a cikin sunan abi dawud da nasa'i ba khawarijin in ka dauka kaman sa'asa'a ibn Suhan, sa'asa ibn Suhan, yana hadisi a cikin sai mujtaba ta al-Imam nasai In ka dauki kaman wancan babban malamin nahawun nan, Ma'mar ibn al-Muthanna. Ma'mar ibn al-Muthanna al-Azdi. Yana da hadisi a cikin Sunan Abi Dawud. Kuma ba khawarije ne khawarija su ne wanda suka kafirta kowa suka kafirta wato bangaren su aliyu da bangaren su mu'awiya suke kuma halasta jinin musulmi kamar yan boko haram da yanzu sannan shugabansu daga cikin manyan shugabanninsu akwai nafi ibn al-azraq shi ma yana da abin ga yana da irin wannan abu to wannan duk misalai ne wal jahmiyatu da jahamawa sune masu ta'awilun sifat mafi yawan yan tijaniya jahamawa ne mafi yawan su saboda ita ce aqidan asha'ira wanda basu yadda Allah yana sama ba basu yadda a ce Allah yana da hannu ba basu yadda a ce Allah yana magana ba basu yadda a ce Allah yana da ido ba basu yadda a ce Allah zai zo ranar alkiyama ba duk waɗannan sifatul khabariya suna inkarin su wannan sune jahamiyya mafi yawan shehunan ɗariƙar tijjaniya a Najeriya jami'a ne. Na san galibin mun sha ji maganganunsu a kan musamman hadisan al'istiwa da yadda suke ƙoƙarin murɗe su ko? Ayoyi da hadisai da suka ba magana a kan istiwa da dituwan Allah da uluwi da sauransu da aka ga suna inkarinsu. Daga cikin misalinsu akwai ɗan gidan wani babban malami. Ismail bin Ulayya malami ne cikin malamai. Ulayya sunan mahaifiyarsa ce. An ce su uku ne, ana danganta zuwa ga mamansu saboda babansu wani wani bafataki ne wani falke ne da yake zuwa kasar Iraki daga Mawara Annahar yanayin zuwan da yake sai game da mahaifiyarsu bazawara kawai sai aure ta kuma har sai fa'auladaha salasa abna ta haifa mishi yaya uku kuma ya fita fatauci shikenan ba a sake jin labarinsa ya mutu ne ya gudu ne an sace shi ne Allahu ya alamu ji Hausawa da ko sai ana danganta su ga uwar Ismail ibn Ulayya baya son ana faɗa mai haka amma yayi iya to akwai ɗansa Ibrahim ibn Ismail ibn Ulayya babban jagora ne a cikin jahamanci yana cikin ɗaliban ibn Abi Du'ad wancan takadarin shakiyin wanda yasa aka kama su Imam Ibn Hanbal aka wahal da su akai kaza akai kaza kaga shi kuma shine ra'asul jahmiya to haka ya ce war rafida da kuma rawafid to rawafid ma sun fi yawa a cikin malaman hadisi masu shi'a ba saboda a ƙasar kufa da wasit da sauran garuruwan iraki nan shi'a ta yi dandazo za ka same su da wannan ra'ayin mun ambaci wasu daga cikin ma malamai sanannu a cikin waɗanda su bukhari da muslim suka riwaya daga gare su misali akwai wani takadarin mawaki di'bal ibnu Ali al-Khuzai mawaki ne kuma dan Shi'a ne jagora ne a cikin su zaka ga Zahabi mai tarjuma a cikin al-Mizan yace Rafidiyun Baghid yace takadarin dan Shi'a ne a samu a urfin Najeriya dan Shi'a to kawai Rafidi ne amma urfin malaman hadisi akwai mace tsakanin wato Shi'iyun da Rafidiyun akwai kuma wanda take tsakankani sai ka ji ya ce shi'iyun jald to wannan ya fi kusa da rafdu a aka ce shi'i wato wanda yake a cikin rigimar nan shi ya zaɓi ya shiga jam'iyyar 'yan alibaiti to in ya fara aibata ɗayan ɓangaren yana zagin su Uthman su Aisha su Talha wani mahai tsallaka kan Abubakar da Umar to wannan shine ya zama rafidi kenan yana zagin salaf sai a ce rafidiyun to idan kuma bai zagin su amma yana jin yana nuna kiyayya to sai a ce shi'iyun jalt shi'iyun a ce sai a ce bakin dan shi'a ne dan shi'a ne wanda yake mara arziki sai a ce jalt ya bushe a shi'a kenan to ire-iren su irin Abdulsalam ibn Saleh al-Harawi wanda zaga Zahabi da ya mai tarjuma yake cewa ar-rajulu salihu mutumin kirki sai ce lakinnahu shi'iyun jalt shi amma bakin dan shi'a ne ko inda kana ya samu wani dan shi'a zaka mutumin kirki ne kuna makwabtaka da shi ko kuna rayuwa a unguwa zaka yana da kirki ya san darajar mutane ko ina da shi ake harkar abin nan kungiyar unguwa da ake cewa ko in an yi rasuwa zai zo ta'aziyya in an babu lafiya zai zo gaisuwa da sauransu a mu'amala ko a kasuwa sai ga ya mafi wani ahlus sunan kirki taqiya go to shine irin shi ne za a yi wannan tarjuma a ce mutumin kirki ne to kaji adalci ba sai da yace ar-rajulus salih lakinnahu shi'iyun jalj akwai wani da na ambata muku shi jiya shine abbad ibnu yaqub ar-rawajini wannan mutumin al-imam al-bukhari da tirmizi da ibnu majah dukkanin su riwaya daga gare shi amma kuma yana daga cikin kamar yadda zahabi ya faɗa ya ce min gulati shi'a wa ru'usil bid'a daga cikin mashi'anta masu zurfi da kuma jagorori a bid'a da haka ana mamakin yadda imam bukhari ya riwaya daga gare shi ya kasance lakinnahu sadiqun fil hadisi ya kasance a cikin hadisi mutum ne mai gaskiya abbad yana daga cikin matsalolin shi a lokacin yana aibata magabata karara zai ambaci talha da azubair ya ce waɗannan ta ya Allah zai saka sa aljanna ba baya a aliyan sun mahara ba ce Allah ba zai taɓa sa sa aljanna ba haka yake aibata aisha haka kuma in ka zo makarantarsa sai ya maka jarabawa sai ya maka imtihan ya tabbatar da cewa e kai nasu ne sau da aka ɗalibai suna mashi taƙiya suwa ce mai za ka ce game da ali ce ai babban wali ne shi ne man kuntu maulahu fa ali maulahu sai ya gyaɗa ka ce yawwa yawwa sai ya fara gaya maka wasu sirori sannan zai baka karatu idan sunanka mu'awiya baya baka karatu yana cewa sunanka ce ma'awiya tashi ka bani waje tun ban za tashi ka bani waje ba zai ba karatu ba haka za a gaya ma to in ka je ka faɗo ni suna da ba duk da haka su Bukhari suka buƙatu zuwa ga riwayoyinsa suka riwaya daga gare shi su ne za ka ga ire-iren waɗannan mutanen shine wani lokaci da a ina jin ibnu hibban a abin nan ibnu huzaima yake ma Bukhari gugar zana cewa akwai mutanen da wani mutum ya kawo su a cikin littafansa bai faɗi suna ba ce waɗanda faɗaɗɗin mutane ne kuma amma ya zo yana zargin wasu akan abin da shi ma ya irinsu irin wannan goga zanen don waɗannan mutanen dukansu gaskiya akwai maganganu da aka yi a kansu irin wannan shi ne kamar khalid ibn makhlad al-katwani Khalid ibn Makhlad al-Qatwani shi ma Bukhari ya rawaito hadisansa haka al-Imam nasai haka Muslim to Khalid al-Qatwani bashi'i ne da shi da Ubaidillah ibn Musa waɗanda duka malaman Bukhari ne da Abdurrazzaq as-Sanani ne musannaf shi Khalid shine mai wannan hadisin nan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb isnadin sa حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني وذكر سنده الى ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يتي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب الامام ابن ماجه ما يفتر da shi don lafazi to wannan hadisin bukhari ya kadaitu da fitar da wannan lafazin kuma shi Khalid bin Makhlad in ka kuma tarjuma sa a cikin mizanul i'tidal zaka ga an kama shi da bayan shi an cin ma an kama shi da kurakurai an kama shi da kurakurai ya yi tafari da wasu riwayoyi to shi ne na baku labari al'imamu ibnu al'imamu zahabi yana cewa da ya kawo wannan hadisin a cikin maganganun da yake akan khalid ibnu makhlad al-qatwani da ya kawo wannan hadisin a cikin zalim itidal da kuma tarjuma sa zaka gani haka a cikin sirr alamin nubala sai yake cewa hadha hadithun gharibun jiddan wannan hadisi ne mai rauni kwarai abin aja numfashi ne a kansa ya ce walaula haibatul jami'is sahih wallahi da ba dan kwarjinin bukhari ba la'udda min manakiri da an kirga wannan cikin manakiri na khalid ibn makhalat amma dole haka aka kau da kai to kuma magana na faɗa ni jiya kaga hadisin bukhari bai kawo shi dan bayani akan wata ibada ko wani abu da ya shafi aqida ko na abu da ya shafi halas da haram ba a ya kawo shi ne don bayani akan falalar waliyai wato don ka gane su waliyai a cikin falalarsa akwai abubuwa da dama masu matsa-matsai kuma gane kamar isharar da yake kenan cewa a yi hankali da falalar waliyai fa shi za su ma sai ya kawo maka wani hadisi wanda hadisin ba zai sha kai tsaye ba amma mamaki za ga da shi yan ɗariƙa suke riƙewa su ta magana akan ai wali kaza kaza ba su ma san me matsalar hadisin ba yanzu kana faɗa wannan kusa ce kana kin waliyai so suna nan da yawa irin waɗannan abubuwan a cikin littattafai waɗanda malamai da suka zurfafa a cikin karatu suna tattaunawa a kansu shi ne anan kaji yana cewa yake misali ya ce waɗannan kala ukun khawarija jahamiya da rafida su ne gulatul mubtadi'a da haka bid'a da ake magana da malaman hadisi ke jarraha mai ita bid'a ce ta itiqad ba bid'a a cikin ayyuka ba dan mutum kawai yana yin maulidi a gun malama hadisi ba sunan shi dan bid'a da za a yi watsi da shi dan bid'a ce a cikin aiki ko yana yana irin saukar qur'ani yana rubutun sha da ire-iren waɗannan waɗannan duka cin a hanyoyin cin abinci ne kawai irin wannan ba wata bid'a ce mai nauyi da za a yi abin nan ɗinta sannan kuma kaga a ce mutum dan wandan shi ya kai ƙasa ce dan bid'a ne ba dan bid'a bane fasikanci ne abin da yi saba wa hadisi saba wa sunna ne haka wanda ya aske gemu shi ma fasikanci ne dan ya saba hadisi to haka mujarradin dan mutane suna sallah karfe biyu a masallacin su kai a ce musu yan bid'a eh watakila ma a irin zafin da yake to alama sun fi madaciya da sunna wata ran amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin at-tabarrud ko idza yace idza ishtadda al-haru fa abridu bis-sala akwai sanda in zafi yayi tsanani da kamata yayi kuma mu daina yin tashabi da rabi din nan sai ce to a dan jinkirta karfe 1 ko da kwata dan ko ko a dan samu sauki la'asar a dan ƙara jinkirtawa abin da yake aibi shine zama tutur kana yin ta lokaci guda amma ta hadisin da yazo cewa an tambaya annabi cewa wani aiki ne mafi kyau yace as-salatu fi waqtiha akwai wani lafazi mai as-salatu fi awwali waqtiha na cikin bulugul maram wannan ƙarin munkari ne wannan ƙarin munkari ne a cikin taƙiƙin karatu ka kuma hatta cikin bulugul maram nan ka samu takikin samir ko wani takiki mai kyau zaka ga sun yi magana kan cewa wannan karin baya cikin asalin hadisin ka kuma cikin bukhari ba za ka ganshi Allah ya kyauta ci gaba ko wal khiffatu kat tashayyi wal irja bid'a wata take kuma khafifa wanda ake dan kauda kai akwai at tashayyu idan mutun kawai shi dai a rukunin yan shi'a yake irin dan abiyari ne a shakida mabiyi ne wal irja da al murji'a murji'a suna cikin yan bid'a masu irin sassauci zaka ga galibi yanzu yan bokon mu sun fi kama da murji'a masu ganin da abinda mutum ya abashi da Allah shi imani a zuci yake kuma kuna takurawa kun cika matsawa kuna da zafi kuna kai mutane wuta kuna kafirta mutane duk masu yin wannan maganin galibin su murji'a ne basu ma san aqida da suke yi ba waɗannan su ma yan bid'a ne amma masu matsala kankanwa matsalar su ainihin wato kaɗanci wa amma man istahalal kadhiba nasran li ra'ayihi kal khattabiyya fa bil aula raddu hadithihi akwai wanda kuma su kuma suna halastawa kansu ƙarya dan su taimaki bid'as kaman al khattabiyya wasu nau'i ne na ƴan shi'a wanda ake dangata zuwa ga abul khattab muhammad ibnu abil ajda al asadi sune masu cewa idan suka ga wata magana ta dace da yadda bid'a take sai su rakkaba isnadi kawai sai su ce hadisi galibin yan bid'a yanzu suna irin wannan wa qala shaykh ibn wahab to irin wannan fa bil aula abin da ya dace raddu hadisihi a tunkude hadisinsa qala shaykh ibn wahab ibn dakiq al idi yace al aqaidu awjabat takfir al ba'd lil ba'd aw tabdi'a wa awjabat al asabiyyata wa nasha'a min dhalika ta'am بالتكفير والتبديع بالتبديع shi wannan kaga tsohon system ne al'aqaid bambancin aqidu aujabat takfir al-ba'd bil ba'd ta jawo sun kafarta wasu dan izala ya kafarta dan dariqa dan dariqa kafarta dan izala su ma suna kafarta mutane kasu ce wai ɗan izala ne kada yake kafarta su a yadda suke fari domin wanda ya ce ma makiyin annabi to ya kafarta ka kai ma kafircin shi ma kafircin makiyan annabi ma yafi kafircin wanda aka ce mishi kawai kafiri gama gari kuma a cikin kafirai akwai masoya annabi sallallahu alaihi wasallam to haka wannan da kaga takfiral ba'di lil ba'di an kafirta juna to wannan sai dai an hada gaban Allah kenan aw tabdi'a da bid'antar da juna kowa na cewa kowa dan bid'a wa aujabat al-asabiyyata kuma ta ja kabilanci da jayayya ga kowa bai san ɗayan kowa yana neman ya za a yi ya ci riba akan ɗayan ko da akan wani abu ne na daban wanda bai shafa addini ba kowa yana gani ya kamata mutanen mu su yawa anan yanzu ko kasuwa ce aka gina sabuwa za a raba rumfuna to aka ce wanda ke raba rumfuna dan akida kaza ne sai yayi san kai a akidarsu sai ya hana ɗan ɗayan akida ba haka bane daga wannan shine al'asabiyya idan mutane suna son son kai sosai an zo neman aure ai ta yin wannan abu kwanakin nan wani yake cewa za a aurar da yara to a yi screening sosai kada a sake dan izala ya aure su kuma yaran ba bayar wannan izala suke so bane kaga ya bata kan shi lokaci izala idan za su ga irin yara masu rawa a titi duk ga ƴan mata nan masu yawo da niqabi da imanin su da sittin din su sai ka tsallake ko ka je ka samu wata wata shakiya wadda ta gama rawa a titi ina za ka yi ta ha madalla kuma in kyau ne kowace kungiya sa da yan matansu masu kyau ba sai ba za ka ce a can ne akwai akwai masu kyau kaɗai ba za ka ga maɗa balaka a ko'ina kake so da ka ɓata kan shi lokaci kawai kawai wai ka ka a bayan yin zala an yi zala su wuce wannan lokaci yanzu da ne yake musu wannan abu wani sha'amin zalika ta'anu bit takfiri wa tabdi' daga nan ne fa kowa ake suka a ce masu kafirtawa masu bid'antarwa to sai ka kula da wannan a wajen aljarhu wa ta'dil cewa ba bambancin aqida ne tasiri wajen magana mai magana ba da zaran ya ji cewa ba dan mazhabin su bane kawai ya wanta kalar da shi da sauransu irin yadda mu muke yanzu akwai wanda ko interview ne za a ina daukar ma'aikata yana ganin siffarka iri kaza to kawai ba za ka ci ba akwai wanda lakcara ne yana ganin siffuka iri kaza ba za ka ci ba yara da yawa sun shiga cikin ibtila'i irin wannan saboda an gansu da gemu an gansu da dagaggen wando ko an gansu na harka addini malamansu ko lakcarorinsu sun sa su a cikin tasku iri daban-daban galibin mun fi musu ma adalci a kai da suke mana mun fi musu adalci mu ahlus sunna mu yan izala yan salafiya ba mu cika damuwa da wai wani dan dan dariƙa ne mu cutar da shi dan yana karkashin mu ko wani abu amma su suna cutar da mutane sosai da haka wani ma dole sai dai ya taƙiya wani ya aske gemun shi wani ya kaza duk inda aka je za a ɗauki ma'aikata za a ɗauki sojoji za a raba palliative duk inda aka je sai sun nuna cewa wasu mutane ne masu zalunci da da nuna tamiz wa huwa kathirun fi tabaqati almutawassita min almutaqaddimin yace irin wannan ya yawaita a cikin tabakar mutane da suke watan na tsaka-tsaki wato bayan an wuce waɗannan tsabakoki na alƙurun mufaddala aka yi ƙasa kaɗan to a lokacin ne aka samu waɗannan matsalolin suka yawa wallazi ta ƙarrara inda na annahu la tutabarul mazahibu fi riwaya malam ya ce to mu dai abin da ya tabbata a gurinmu su su malam zahabi kenan ya ce to a wajen riwaya ba a kula da mazhabobin mutane wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati ba ma kafirta wani cikin mutumin da ke kallon gabas ya sallah illa bi inkari mutawatirin min shari'a sai inkarin abin da yake mutawatiri a addini fa idza taqadna zalika in muka tabbatar da haka akan sa wan damma ilayhi alwara'u wad-dabt wal-taqwa muka tabbatar da cewa shi baya inkarin wani abu wanda yake ma'ruf mai dini bid darura muka tabbatar da haka kuma gashi yana da taka tsantsan yana da iliminsa yana da takawarsa faqad hasala mu'tamadur riwaya to abinda yake nema riwaya ya tabbata wa hadha madhhabu shafi'i rahimahullah wannan shi madhhabin shafi'i haisu yaqulu yana cewa aqbalu shahadata ahli al-ahwa'i illa al-khattabiyyata min ar-rawafid ni ina hansan ina ansan shedan duka yan bid'a in banda khattabiyya sune wadancan masu halastawa kansu ƙarya saboda ku ji jama'a wannan magana mai muhimmanci da yake cewa mu ba ma kafirta wani daga cikin wanda ke kalla alƙibla sai dai a faɗi hukuncin aikinsa tun da can abin da ake faɗa kenan a ce wanda ya yadda cewa salatul fati ta fi alƙur'ani to ya ya kafirta so ne ce to ni an kafirta ne to kai kai ka ayyana kanka kenan wannan takfir na alhukum daban da takfirul muayyan a faɗi hukuncin abu a faɗi cewa abu ne mummuna ko bid'a ne ko fasikanci ne ko kafirci ne sai dai da yake ana samun kuma a cikin mutane wanda suke wawaye wanda ba su san nauyin kalmar kafirci ba su iya idalakinta to waɗannan ba su ne abin lura ba amma dai malamai da suka san abin da suke ba sa kafarta kowa don yana bid'a sai dai a tsoratar daga bid'arsa a kuma nuna hukuncinta to idan shi ya ji cewa da shi ake to da shi dan ake kenan dan ka bi misali yanzu ana fita masallacin nan sai ka nemi takalmanka ba gani ba sai ka Allah ya tsine wa barawo sai wani ya ce to kaga ana tsine wa mutane ko sai ka shake shi ce fito mun takalmi na sai ana tsine wa mutane shi ne kenan ya san inda takalmin yake ko kai da tunda kai ka ce Allah tsine wa barayi ne tunda kuma sun cutar da kai kana da yancin ka tsine musu eh inna li sahibil haqqi maqalan ko aka annabi ya ce to in wani ya nuna cewa to kaji yanzu ai sai a zo kai jama'a ana ana tsinuwa ana tsine wa mutane ai wannan bai dace ba sai ka to ka kama barawanka sai ya fito da takalmin nan to haka wanda aka ce mai yin kaza dan bid'a ne yace an kafarta mutane to yana yi ne kenan wa qala shaykhuna ibnu daqiq al-id yace wa hal tuqbalu riwayatul mubtadi'i fima yu'ayyidu bihi madhhabahu shin za a karbi riwayar dan bid'a aksan da ya ruwaito abin da ke karawa madhhabinsa karfi kamar dan shi'a sai ruwaito hadisan falal ahlul baiti kuma kamantansu famar ra'arar da shahadata bituhuma lam yaqbal wanda yake ganin a tunkuɗe shahada sanda ake tuhumar mutum cewa a cikin shahadarsa akwai rashin gaskiya to baya karban irin wannan wa man kana da'iyatan mutajahiran bi bid'ati wanda yake mai kira zuwa ga bid'a yana fito da ita qarara falyutrak to alƙali mai karatun sa ihanatan lahu don a wulakanta sa wa ihmadan li madhhabihi don kuma a bushe mazhabinsa don mazhabin ya mutu Allahumma illa an yakuna indahu atharun tafarrada bihi sai yana da wani hadisi ko wani ilimin da shi kadai yake da shi fa nuqaddimu sama'ahu minhu to sai a sauraro wannan daga gare shi wanda yake bayyana bid'a ba daidai bane a dinga sauraron karatunsa balan sana a dinga yadawa ko ko, ko irin yadawa da ake ce inna lillahi jama'a ku ji wata magana me amfanin shi anan wani zai ga zai ga wannan bid'a saboda irin wannan dan gidan Abdul Jabbar irin Shehu Dayo Bauchi ire-iren su waɗannan da ɗan bid'a ne suna suna bayyana bidansu to ba a ɗaukan wani ilimi a wurinsu sai inda suna da wani ilimi wanda wani bai da shi to haka irin wancan mutumin na garinmu ibrahim bazazzagin nan shi bai ba mai da katun da za a saurara dama aslan gara ma waɗancan su cewa suna da wani nau'i na karatu da ire-irensu to amma kaga misali malam nasir kabara kaga babban shehin ɗariƙa ƙadariya ne amma sa bakar kuma sun yi karatu a gurinsa domin ya zo na zaman majalisun karatu karatu kawai ke karantawa baya kiran mutane zuwa ga bidiyoyinsa a karatunsa kuma kada ki rubuce-rubucensa za ka ga rubuce-rubuce ne masu kyau haka a cikin littattafan wasu daga cikin alfodi za ka ga yana bayyana cewa su ma ƙadirawa ne kuma ba a kyamatar da mutane daga littattafansu a kan wannan da haka ya danganta waɗannan tijjaniya ƙadiriya da sauransu sufa reshe ne a bid'a asali ba abun gudu bane asali inda mutum ya tsaya kai a zuhudu din da tasbihin da da da da neman tsarkaka zuciya ba abun gudu bane a gun malamai asali da ka tsaya kai kai cewa kai zahidi ne kai kana neman ka zama waliyi ne kana nema ka zama na kusa da Allah to wannan asali ba abun gudu bane amma da su tijjani suka zo suka kirkirin munanan karerai suka jona da waɗannan tafarkin shine sai malamai suka kyamaci tafarkin kuma a nan ƙasar da ba a yadda da ɗariƙar tijjaniya ba malam wannan mai sunan shi sardauna sardauna ya yaki ɗariƙa sosai sai suke jin haushin shi a sanadiyar haka sardauna ya cire sarkin kano muhammadu sunusi akan ya shiga ɗariƙar tijjaniya ya gamu da inyas a ƙasar makka inyas ya saka shi a ɗariƙar tijjaniya kuma sun gaito shi a sanadiyar haka saddauna ya je zariya lokacin ita ce kasan malamai ya yi mitin da malamai suka tabbatar mai da cewa tijjani ya ɓata ce sai ba da ƙarar cewa to kada in ya ya ƙara shigowa najeriya kuma aka zo aka zanar da in aka ƙure shi a zariyar da aka yi wannan aka mai wasu tambayi da ya kasa amsawa ce to ka sake shigowa najeriya daga yau so da aka bi ƙarwa najeriya ba sai da aka shi saddauna amma daga baya kaga sun zo sun zo kawai agola ya zo ya kwace darajar ‘ya'yan gida yana ganin kamar shi ne ɗan gida agula ya roye kane-kane a cikin gidan mutane da aka tijjaniya da ba wata abu ne da ake wai girmama ta haka ake abin nan ba abu ne da ake kyamata saboda malamai sun tahziri akan abin da ke cikinta na bata da khurafat so amma yanzu kaga wai har wuyansu yayi kauri har suna ganin kamar su ne asali saboda ba a bayyana kurakuransu a ilmance hayaniyar da ake ba ta gyara komai ba abin hayaniya ba ne a abin a bayyana ne a ilmance a bayyana abin da suke me yasa kaga ba sa son malamin triumph saboda shi tun da ya zai ɗauko littafin sannan yana karantawa to wannan ba karamin tonan silili yake musu ba su san irin wannan saboda akwai mutanen da aka cuce su tsawon shekaru ba su taɓa jin labarin cewa haka littafin ne yake ba littafin mai sunan shi jawarin ma'ani din nan su sun ɗauka da gaske malamai ne mutanen Allah suna taimakon su suna goyon bayan su suna suna musu biyayya to amma tun da aka fito da wasu maganganu sai ya fara baza musu teburin su Allah ya kyauta to da bidiyoyi ne wanda suke masu saukin mu'amala ba bidiyoyi ne manya irin waɗancan ba domin kaga bidiyoyi ne kawai a cikin a cikin mu'amala ta ta ta, ta abin nan ta zuhudu to yake cewa falyutrak ihanatan lahu wa ikhmadan li madhhabihi allahumma illa an yakuna indahu atharun tafarrada bihi fa nuqaddimu sama'ahu minhu wa yanbaghi an natafaqqada halal jarihi ma'a man takallama fihi bi'tibari al-ahwa' ya zama wajibi mu bibiyi halin malamin da ke jarhuwar ta'adil don lura da yanayin wato waɗanda ya magana a kansu ta fuskar cewa ‘yan bida'a ne. Ya kamata a juyo kasa ɗin ne? Ana ga littafin ya ƙare ku ga abin ga ku? Tunda na ƙarshe ne, ku bari kawai mu ƙarasa. Fa'illa hazalika, fa'illa halakal hiraful jarihi, wa wajatta tawfiƙal majruhi min jihatin ukhra. Idan a cikin abin nan kakwayin cewa wannan mai jarhu ɗin ya yi jarhun nan da alama a ciki akwai tasirin bambancin mazhaba ka samu wani kuma ya wasaƙa shi ta wata fuska fala tahfil bil munharifi kar ka yi murna da wanda ya jarraha ɗin nan wa bi ghamzihi mubham da kuma wanda ya soki wani ba in lam tajid tawfiq al maghmuzi fata'anna wa taraffaq idan baka samu wani tausiki ba to sai ka ba a hankali ka ba a sannu wato mutum ne ya yi jarhuma wani sai ka lura a cikin jarhun nan akwai tasirin bambancin aƙida da bambancin ra'ayi sai ka fara neman ko akwai wani malami daban wanda ya faɗi magana ba irin wannan ba in ka samu to kai amfani da magana malamin da babu tasirin bambancin ra'ayi tsakankaninsu idan baka samu ba ce to waccan maganar ka bita a hankali wato kakkai saurin gasgatawa sai ka tantance matsayinta وقال شيخنا ابن وهب ومن ذلك الاختلاف الواقع بين الصوفية وأهل العلم الظاهر gama magana ita ce wannan zahirinta bambancin da ya shiga tsakanin 'yan ɗariƙu da ahlus sunna su ne ahlul ilmin zahir masu bin ilimi na zahiri wanda ba su yadda da ilimin baɗini ba wanda ba su yadda da khurafatu ba wanda ba su yadda da irin waɗannan ahwalu na 'yan ɗariƙu ba faqad waqa bainahum tanafurun awjaba kalama ba'dihim fi ba'd an samu nisantar juna an samu rigingimu masu yawa tun wancan lokacin wanda ya sa suna faɗan maganganu a kan junansu kamar da kake gani dai ana yi hayansu to za ka idan alis suna al ilmin zahir yana magana a kan ba sufe sai an kalli magana haka idan ɗan sufiya yana magana a kan al ilmin zahir sai an kalli magana wa hadhihi ghamzatul la yakhlusu minha illa al alimul wafi bi shawahid shari'a wannan irin sukar ba kowa yake tsira da gare ta ba in ka zo magana akan dariƙa zai wuya ka cewa duka magana adalci ne dole akwai gugar zana akwai akwai yarfe akwai abubuwa wanda suke sun wuce haddin shari'a su ma suka bayi su ma haka suke jama ku jira wannan adalci fa da zahabi yake ko yace ba wanda yake tsira daga wannan sai malami wanda ya cika sharuɗan sanin ilimi wala ahsuru zalika fil ilmi bil furu'i bana kididdige wannan bana takaita shi akan wanda ya san fiqh fa inna katiran min ahwal al muhaqqiqin min as sufiyati la yafi bi tamyiz haqqihi min batilihi ilm al furu' yace domin da dama daga cikin sufiya wanda suke gogaggu a cikin su ma ba su samu rabban da ya kamata su samu na sanin ilimin fiqh ba bal la budda ma'ahu min ma'rifatil qawaid al-usuliyya sai an hada da sanin ilmomi na qawaid na usulul fiqh mustalahu aqida da sauransu wat tamyiz bainal ja'izi wajibi wal ja'iz da sanin menene wajibi meye ja'izi wal mustahil aqlan wal mustahil adatan da abinda a hankalce ba zai yiwu ba da abinda ba a saba ganin irin shi galibin su zaka ga ba su kai ga wannan mataki na ilimi ba wa hadha maqamun khatirun shi wannan wuri ne mai hadari idil qadihu fi muhiqqis sufiyyati kuma idan ka je ka soki wani daga cikin mutanen kirki a cikin sufaye wanda a wurin Allah mutumin kirki ne dakhilun fi hadisi man adali waliyan faqad baradani bil muharaba ya shiga cikin wannan hadisin akwai a cikin su mutanen kirki wanda ba irin waɗannan ƴan tijaran bane don ka je ka soke shi ta yi ka soki waliyan Allah kaga zahabi anan da tashi kawo mana wannan matanin sai kawo mana wanda ya inganta wanda ba wancan din ba wannan shine lafazin ibnu majah man adali waliyan faqad barazani bil muharaba wanda ya adawa da wani masoyina to kaman yayi fito na fito da ni Allah ne a wajen fada wat tarikul inkaril batili mimma sami'ahu min ba'dihim tarikul amri ma'ruf wa nahyi munkar don kuma kana jin tsoron karkaje ka taba wani wali na gaske saboda haka sai ka daina magana a kansu to kuma ka daina ka ga munkari kuma ka ƙi hani gabarinsa ka zama yahuda a nan kuma la ya kana hauna an munkarin fa'alu da bi isa ma kanu ya fa'alu kaga shi sai ya ce wa hadha maqamun khatir ko dai kai ta magana akan yan dariku ya zama na wasu kai magana akan su bi haƙƙin wasu kuma bi batilin ko kuma ka ce to ni ba ruwa na zauna lafiya sai kuma ka zama kaman wani murji'i kama shi zai ce maqamun ne khatirun wa min dhalika al-kalamu bi sababi al-jahli bi maratib al-ulumi hakanin yin magana saboda rashin wato magana akan wanda yake ilimin sa dan kadan ne jahili ne fa yutaju ilayhi fil mutaakhirina akthar wannan akwai buƙatar in an zo magana akan almutaakhirin malamai na baya-baya a dinga faɗan wazanin iliminsu ai kaga a can ba a cika faɗa ba ko za a ce dai amintacce ko mai rauni sai in an matsa ne a ce laisa bi mukthirin bai da hadisai da yawa amma a malamai da suka biyo bayan qurun mufaddala in an zo magana akan sai an faɗi matakin iliminsu da kuma me suka iya a ilimi saboda mene fagadin tasharat ulumul awa'il akwai wasu ilmomi na al'ummomin farko da suka yadu abin da suke da ulumul awa'il su ne ilmomin girka da farisa yunan da farisa irin ilmomin da larabawa suka yi ta fassaro su suna zuwa da su cikin musulunci daga na aka samu ilmomi wasu na kimiyya da fasaha irin mathematics irin geography irin astrology irin da ire-irensu aka sassami usul ɗinsu kuma larabawa suka ɗauwara su musamman zamanin daular abbasiya to su ake cima ulumul awa'il wa fiha haqqun akwai abinda a ciki mai kyau ne ilimi ne na gaske kal hisab kaman mathematics wal handasa kaman engineering wa tib kaman medicine waɗannan duka an ɗauko usul ɗinsu daga ilmomin girka da ilmomin yunan su ne greek ko da ilmomin wato farisa waɗannan musamman waɗannan civilization guda biyu malaman musulunci malaman larabci sun yi fassara da yawa daga cikinsu to a cikinsu akwai wanda yake ilimi ne mai kyau wato ka kama a wannan zamanin kenan malami ne kuma ɗan boko to a dinga faɗan me ya karanta a boko don wannan abun boko yana iya tasiri ga yadda yake mu'amalanta na soshin addini wa batilun a cikinsu akwai ilmomin da suke na barna marasa kyau kal qawli fi tabi'iyat kamar magana kamar falsafa falsafa wanda ta shafi metaphysics abinda yake cimma mawara at-tabi'a magana akan al-ajsam wal jawahir magana akan al-arwah magana akan me ke faruwa da jukkuna kafin su zo duniya me yake faruwa da su bayan sun bar duniya kuma dole magana ana yin su babu na sushi shi suke cimma al-tabi'iyat duk da yake wannan wannan musalah din ya canza a yanzu inda aka ce at-tabi'iyat sune natural sciences irin su physics su chemistry su geography da makamantan su natural sciences amma idan aka ce at-tabi'iyat to ana nufin falsafa da ar-ruhaniyat ire-iren waɗannan wa kathirun min al-ilahiyat da kuma da dama daga cikin maganganun da suke a cikin ilimin tauhidi shine ilahiyat abinda suke cewa theology amma tauhidi irin na maguzawa irin wanda shine shine aka cakuda da tauhidin musulunci aka samu da waɗannan matsaloli na na aqidar jahmiya da aqidar mu'tazila da makamantansu wa ahkamun nujum da kuma ilimin taurari ilimin taurari iri biyu ne akwai abin da ake cewa astrology mai L-O-G-Y to wannan shine mara kyan shine yake da alaka da bokanci akwai astronomy astronomy shine ilmul falak ilmul falak shi kuma astrology shine ilmun nujum wanda za a ce tauraro kaza gidan shi kaza dan gida kaza da dan gida kaza da dan gida kaza wanda aka haife shi rana kaza tauraron shi iri kaza ne idan sunan mahaifiyarka kaza to tauraron ka iri kaza ne idan za a yi maka asiri to ya kamata a yi amfani ne da ko ma'i ko hawa'i ko wani abu makamancin haka sannan da shi ne za a ce to in ka tashi aure ka auri mace mai irin siffa kaza ko mai irin kama kaza ko mai zanen hannu iri kaza ita ce za ta dace da kai wannan shine ilmun nujumi wanda yake na bid'a shine wanda yake na iya kai mutum zuwa ga bata ko ya kai shi zuwa ga bokanci ko zuwa ga dan duba amma astronomy ilmul falak to wannan ilimin lissafi ne sananne a gun malaman musulunci yana daga cikin cakuɗa takardu da muke fama da shi mu shine sai a ce duka ɗaya ne kuma astronomy wani abu ne wanda ko ka ce baka yarda da shi a waje kaza ba to na je ka yarda da shi inda kana sa agogo to astronomy ne kuma kayan da yanzu cewa suna yanzu hantsi in ka je wani gari kana neman ina ne wata za ka kalli sama ina ne gabas ina ne abin nan duk wannan a cikin ilimin astronomy ne ga shi nan wa alamatu bin najmi hum ya tadu so da shi ake gane lissafin shekaru kamar da Allah ya ce a menene ya sa Allah karin ahila kuliyar mawaƙitu linnasi wal hajj da shi ake gane yanayi ake lissafin temperature da shi ake iya lissafin yaushe za a yi damuna duk wannan lissafi ne a cikin ilimin kimiyya babu bokanci a cikinsa kuma kamar yadda ibn timiyya yake cewa da wuya su yi magana kaga sun kuskure saboda lissafi kuma da shi ake iya gane cewa zai yiwu a ga wata ko ba zai yiwu ba cewa wannan watan zai kama a iya ganin shi ko ba za a iya ganin shi ba wannan ilimi ne amma kaga mu a Najeriya duk wannan abin inkari ne duk abin fitina ne da rigima saboda mutane ba su sani ba kuma ba su san ba su sani ba kuma suna sa baki shine abin takaicin ka ji gaba ɗaya zazzabi na nema ya rufe ka saboda takaici saboda haka mu bambance akwai astronomy akwai astrology to wannan astrology shi yake magana anan shine ahkamun nujum bokaye suna amfani da shi ɗan duba ɗan da kuma wasu waɗanda ba su iya tantance ya abin yake ba to waɗannan idan mutum yana da sagi da irin wannan ilmomin shi ma ana iya zarraha shi saboda su fayuhtaju fayataju alqadihu an yakuna mumayyizan bainal haqqi wal batil kaga wanda zai magana akan mazaje dole ya zama yana iya bambance me gaskiya me barna لألا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر kai yaje yana kafarta waɗanda ba kafare bane ce duk wanda yace ana wata kaza ne yayi taurari da kafiri ne ashe ko musulmi ya kafarta kin shine bai san ka abun ko kuma yaje mutumin da ya kamata ya zama kafiri kuma yana ansar riwayarsa ashe batacce ne kafiri ne dan shi'a ne jald mai zagin magabata batacce ne yanzu ku duba ku ga kadiyar da ake irin a garuruwa akan akan mas'alar da aka yi ta shekara da shekaru akan masu sukar hadisai din nan da masu magana akan sayul bukhari da sauransu da masu hasukan ayoyin alkur'ani wasu su sirga sun fita daga musulunci ba sirga sun fita kawai dan ba a samu wata hai'a sananniya da ce musu hukunci ba yanzu kaman dan gidan Nasir Kabara ai kaga alƙali ne yanzu ya hukunta cewa kafiri ne zaka yanzu wannan ko ina ka ce kafiri ne yes haka zazzaki zazzaki wancan namu na zaria malamai suka ce kafiri ne saboda shi da yake tabin ƙasa so to waɗannan kaga duka kafirai ne to ba da ra'ayin shi maganar su ba kai kafirta su ba malamai sai kafirta su wanda a gaban alƙali alƙali ya ja nasoshi ya ja maganganu ya yi cutting abin nan da ake ce musu sections na dokar addinin musulunci ta Kano yace ya zama kafiri ya yanke mai hukuncin kisa yace a rataye shi a kwace littafin shi a kwace masallacin shi amma sai ga zahin don jahili yana cewa shi bai da ba kamata yi shi ma a kamo shi saboda yanzu ya karyata kafircin kafiri shi ma kamata ya kamo shi a mai ta'aziri amma tun Najeriya ce daula ce maftuha is an open-ended nation sai kowa ya faɗa abin da ya gara kuma a bar shi ya kwana lafiya wani malamin mai yakan ce taken Najeriya shine kayi komai kuma ba komai duk abin da kaga kayi ba komai sai in an rena ka kawai ko kuma dama ana so a ci mutuncinka to Allah ya kyauta wa min al-khalal al-waqi bi sababi adam al-wara'i wal akhdi bit tawahumi wal qara'in allati qad tatakhallafu wa minhu yace daga cikin abinda aka ya kamata a takara akan shi akwai al-khalalul waqi irin wato abinda ake samu na kurakurai wanda yake faruwa bi sababi adamil wara'i saboda rashin takarantsan wal akhd bi tawahhumi da kuma kama mutane da abinda yake ba ba tabbas ba nan da nan da mutum ya faɗi wata rabin kalma a ce ya yayi ridda ko ya zagi annabi ko ya ci mutuncin shari'a kafin a tantance jahilan gari su ɗauka yiwu a ta bala'i wal ƙara'inin latika ta takhallafu da wasu alamu waɗanda suna iya yin baya-baya ba su tabbata ba ƙala sallallahu alaihi sallama annabi yana cewa azannu akzabul hadith zato shine mafi ƙaryan zance to kafin a wata hukunci a tabbatar da abin da ya faɗa ɗin malamai ne suka suka tabbatar da shi yanzu ka kadiyar malam mallon triumph asali fa ‘yan iskan gari ne kawai suka yi zanga-zanga suka ce ba su yadda abin da ya fara ba ya zagi annabi sai malamai suka ce haka ne fa haka ne fa malaman da ba su ba su gane ba sai da jahilai suka yi gago ne irin karatu ne wannan kenan sannan suka ɗauki abin ganga-ganga fala budda min al-ilmi wa taqwa fil jarhi dole ne zama akwai ilimi akwai tsoron Allah wajen magana akan mazaje falisu ubati ijtima'i hadhihi shara'it fil muzakkina saboda kuma ƙarancin haɗuwan waɗannan sharuɗa da aka yi ta lissafi a cikin masu magana kan mazaje azuma khatarul jarhi wat ta'dil ya zama hadarin shi yana da girma ƙwarai da gaske al mu'talif wal mukhtalif nan kuma shine wato kalmomi waɗanda suke sun yi kama da juna a wajen rubutu sunayen mazaje da suke kama da juna amma kuma sun saba sunan iri ɗaya amma shakhs ɗin ya saba fannun wasi'un muhimmun wani fanni ne mai faɗi mai muhimmanci wa ahammuhu ma takarrara wa kasura mafi girman sa shine wanda yake ya maimaitu kuma yayi yawa wa qad yanzuru ana iya samu wanda yake dan kadan ne sunayen da ba sa maimaituwa da yawa ka ajmad ajmad maimakon an saba ganin ahmad sai ga wani suna sunan shi ajmad ibnu ujiyan wa abi allaham wannan sunan wani sabi ne ma abi da madda وابن أتش أتش الصنعاني ومحمد ابن عبادة نيكو أن أصاب جنو عبادة بالضم الواسطي العجلي ومحمد بن حبانة نيكو أن حبانة وأنا ساتك مفاريد الأسماء وشؤيف نيكو أن شؤيب ابن محرز waɗannan sunayen irin waɗannan ana so ka san su ka riƙe saboda in ka zo karanta su karanta su daidai kada karanta su kawai da abin da aka saba ya zama kuma karatun ya zama akwai kuskure shi ne mana ishara zuwa gare su sai mala ya ce tammatul muƙira da fatan ya motsa mu ko dama ya ce yana so ya ɗan motsa ne ta yadda daga nan zaka ji cewa to ya kamata fa gaskiya a tashi a nemi karatun nan da gaske eh wannan dan kawai dan motsawa ne wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah